إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم عباد الله هذه الآية العظيمة متضمنة لبيان الأدب مع الله تبارك وتعالى والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه فإن الله جل وعلا إنما بعث رسوله عليه الصلاة والسلام ليعظم ويوقر ويحترم كما قال المولى جل جلاله فالذين آمنوا بالله ورسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال المولى جل جلاله لتعزروه وتوقروه فالله جل وعلا إنما أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام من أجل طاعته واتباعه في كل ما يقوله وفي كل ما يفعله وفي كل ما يأمر وفي كل ما ينهى صلى الله عليه وآله وسلم فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه الآية بما يقتضيه الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله تبارك وتعالى متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقول حتى يقول ولا يفعل حتى يفعل ولا يأمر حتى يأمر ولا ينهى حتى ولا ينهى حتى ينهى فإن هذا حقيقة الأدب مع الله تبارك وتعالى وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة وبفواته تبوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي والله تبارك وتعالى أمر في هذه الآية ونهى كذلك عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للإنسان أن يقدم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النهي الشريف الذي جاء عن الله تبارك وتعالى والإنسان عليه أن يتماشى مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه متى استبانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان ثم أمر الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة بتقواه أمورا فقال واتقوا الله والتقوى كما يقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية باسميه الكريمين فقال إن الله سميع أي سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهاد عليم بما سبق عليم بما لحق عليم بالظواهر والبواطن والواجبات والمستحيلات والممكنات إن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء قد أحاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما بعد فاتقوا الله عباد الله وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين لله تبارك وتعالى بعد النهي الشديد عن التقدم بين يدي الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والأمر بتقوى حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب العالية التي في هذه الآية العظيمة وترهيب كذلك عن عدم الامتثال للعمل بهذه الآية الكريمة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عن تقديم قول غير الله تبارك وتعالى على قول الله وتقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله عليه الصلاة والسلام وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya ya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha samii'un 'alim wannan aya mai girma tana kumshe da bayanin ladabi ga Allah subhanahu wataala ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana kumshe ga girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ayi masa da'a dan a yi biyayya gare shi abinda ya yi a yi abinda ya ce a yi a yi abinda ya hana a bari to a bari Allah ta'ala ya aiko manzala sallallahu alaihi wasallam dan ka zanki kaunar shi ka zanki ganin girman shi ka zaki ganin matsayin shi a cikin zuciyarka shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka girmama annabi alaihi salatu wa salam suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ba hasken da Allah ta'ala ya saukar da shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne waɗanda suke rabauta da gidan aljanna ranar alkiyama wani wuri Allah ta'ala ya ce dan ku ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ku san matsayin annabi dan ku san girman shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko maku shi saboda haka wajibi ne musulmi ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yake magana to ya san irin maganar da za ya gai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san rishin ladabi ga sauran mutane ba dai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah daga Allah babu wani sai shi wurin girma wurin kauna wurin girmamawa duk wani mutum da kake girmamawa in ka girmama shi bai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ba mai imani bane domin girmamawa tana biyo bayan girmama Allah sai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka soyayya haka sanin daraja haka sanin matsayi haka sanin girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa bayan na Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya mai girma ya umarci bayin shi da abin da imani yake dauke da shi imani da Allah imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin imani yana dauke da yin aiki ne da umarnin Allah da kuma nisanta hannun Allah yana kunshe da yin aiki da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hannun shi kuma bayi su zanki tahiya bayan umarnin Allah subhanahu ta'ala zan yi taya bayan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan koyarwa annaba alaihi salatu wassalam cewa kuma dukkan al'amuran mu gaba daya haka ne wajibi gare mu duk abin da za a yi to mu san cewa Allah ya ce mu ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi da abinda za mu bari mu sani cewa Allah ya ce mu bar shi ko annabi ya ce mu bar shi matukar dai wannan abin addini ibada ne ba za mu ce ba sai Allah ya ce ba za mu bari ba sai Allah subhanahu wataala ya ce mu bari haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kan mu shiga gaban Allah subhanahu wataala kan mu shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan mu bari sai ya fada kan mu aikata sai ya aikata kan mu bada umarni sai ya bada umarni kan mu hana sai yayi hari domin wannan shine hakikanin ladabi tare da Allah subhanahu wataala shine hakikanin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine alaman cewa bawa yana da arzikin duniya yana da arzikin lahira bawa zai tsira a duniya kuma zai tsira ranar lahira da kubcewa wannan ladabin tare da Allah subhanahu wataala bawa yake rasa arzikin duniya da lahira bawa yake rasa nema ta dindindin ta duniya da lahira da zaran bawa ya rasa wannan ladabi tare da Allah subhanahu wataala to ya rasa komi ba zai samu komi ba yayi asara yayi bannan lokacin shi yayi wahala banza a duniya saboda haka dole ne mu tafi bayan umarnin Allah bayan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ganin Allah bayan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan aya a cikin ta akwai hani mai tsanani game da gabatar da maganan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk lokacin da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ta fito karara ta bayyana aka gane sunna annabi ce sallallahu alaihi sallama to wajibi ne a gabatar da ita wajibi ne a bita akan maganar kowa ne ne shi manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana gaban kowa shi kare Allah subhanahu wataala ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya bi Allah subhanahu wataala shi kadai ke da wannan banda shi baya da nabiyu annabi alaihi salatu wassalam saboda haka da lokacin da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito karara ta bayyana ta inganta cewa lalle ta hito ne daga bakin da baya ƙarya ta hito ne daga bakin da baya faɗin son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhi annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana sai da wahayi annabi alayhi salatu wassalam baya magana da son zuciya to wajibi ne abu wannan magana ta annabi alayhi salatu wassalam a gabatar da ita akan magana koma wane ne shi sannan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da jin tsoron shi gaba ɗaya mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce wattaqullah tsoron Allah kuma kamar yadda wani bawan Allah cikin bayan Allah ya fassara tsoron Allah ya ce shi ne ka yi aiki da bin Allah subhanahu wataala mana ka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ka aikata aikin alkhairi ala nurin min Allah abusa wani haske daga Allah subhanahu wataala tarju thawab Allah kana kwadayin lada wurin Allah subhanahu wataala mana ka aikata ibada daga cikin ibadodin da Allah ya sanya ka domin ibada ba a yanta sai wanda Allah ya sanya duk wanda ya ibada da Allah bai sanya shi ba Allah ta'ala ba zai karba ba mutum zai shiga cikin amilatun nasu ba mutum zai shiga cikin wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura ibada dole ne sai Allah subhanahu wataala ya ce ayi ta za'inta dole ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita sa'annan za ta zamantowa ibada karbabbiya wurin Allah subhanahu wataala to wannan shi ake ce tsoron Allah wa an tatrukal ma'siya kabar tsoron kabar saban Allah subhanahu wataala ala nurin min Allah abusa wani haske daga Allah subhanahu wataala takhsha iqab Allah kana tsoron azaban Allah subhanahu wataala saban Allah ma ba za ka samu ladan barin shi ba dole sai in kai dan Allah sai in kayi dan jin tsoron kamun Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce duk wanda ya saba mai to sai ya kama shi sai ya hore shi sai ya mai ukuba saboda haka ka kaurace masa saban Allah dan kan wannan ukuba ta same ka to akan haka ne zaka zamantowa mai jin tsoron Allah subhanahu wataala kenan tsoron Allah yi nayi ne bari na bari kai abinda Allah ya ce kai kamar abinda Allah subhanahu wataala ya hana ka sai Allah ta'ala ya rufe wannan aya mai girma da sunayen shi guda biyu masu daraja Allah ya ce inna Allah sami'un ma'ana Allah ta'ala mai yawan jin muryoyi ne gaba daya a kowane lokaci Allah ta'ala yana jin murya kowa muryan halittun shi gab kuma Allah ta'ala yana jin su a cikin wuraren da suke koyayyun wurare gare mu a cikin wajajen da an ɓoye ba a gani ba wanda ke ganin su sai su kadai to Allah subhanahu wataala yanda yake ganin su kuma haka yake jin su Allah ta'ala ya ce alim Allah ta'ala masani ne ma'ana sanin Allah mai yawa ne Allah ta'ala ya san abin da ya bayyana kuma Allah ya san abin da ya boyu alimul ghaibi wash shahada Allah masanin gaibi ne kuma Allah masanin bayyana ne Allah ya san abin da ya riga ya gabata duk abin da ya wuce gaba da Allah yana sane da shi kuma da abinda zai zo nan gaba har zuwa babu ƙarshe duka Allah subhanahu wataala ya san me za a faruwa in duniya ta kare Allah ta'ala ya san me za a yi bayan karewar duniya bayan an kare zaman bayan mutuwa bayan karewar duniya in an tashi Allah ya san me za a yi waɗanda za su tafiya aljanna Allah ya san wace irin rayuwa za su yi har inda babu ƙarshe a rayuwarsu haka ba 'yan wuta saboda haka duk abin da zai zo nan gaba Allah subhanahu wataala ya san shi abin da yake dole ya faru Allah ya san shi abin da baya yiwa ya faru Allah ya san shi abin da yana iya halitta ya faru kuma yana halitta ba ya faruwa Allah subhanahu wataala ya san shi wayannan sunaye guda biyu da Allah subhanahu wataala ya rufe wannan aya mai girma da su bayan Allah ta'ala ya yi hani daga gabata gaba gare shi gabata gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ta'ala ya yi umarni da aji tsoron shi to a cikin wannan akwai kwadaitarwa kama Allah subhanahu wata'ala ne yace inna Allah sami'un alim Allah ta'ala yana kwadaitar da mu ne akan yin aiki da umarnin Allah subhanahu wata'ala wayancan umarnin nuka na Allah gaba ɗaya da Allah ya ce mu yi mu yi wayanda Allah ya ce mu bari mu bari waɗanda suke umarnin nuka ne masu kyawu hani hani ne waɗanda suke su ma madaukaka ladun ba ne kyawawa masu daukaka masu daraja da Allah subhanahu wataala yana kwadaitar da mu cewa mu yi aiki da su shine alkhairi a cikin rayuwarmu da shine za mu samun tsira da shine za mu rabauta da gidan aljanna ranar alkiyama kuma akwai ban tsoro daga rishin yin aiki da maganan Allah subhanahu wataala ma'ana kamar Allah na cewa yana jin kufa in kun yi abu mai kyawu in kun faɗi alkhairi ya sani in kun faɗi sharri ma ya sani ma'ana in kun faɗi abin da yake so ya sani in kun faɗi abin da baya so ma Allah ya sani tsoro ne Allah yake ba mu kuma yana kwadaitar da mu tunda yana sauraron mu sai mu faɗi alkhairi tunda yana sauraron mu kan mu faɗi sharri tunda yana ganin mu ya san da abin da muke to me kokari mu aikata alkhairi da haka wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala a cikinta ya koyar da mu babban ladabi cewa mu zamanto masu girmama Allah masu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin girmama Allah da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kakkai sai yayi kakka fada sai ya fada kakka yi umarni sai yayi umarni kakka hana sai yayi hani wannan yana daga cikin cikakken ladabi ga annabi alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana san girmama annabi alaihi salatu wasalam sam ga kowa bayan shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen duk wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah muna roƙon ka shugabannin mu Allah ka kare gyara mana su ya Allah duk abin da za su yi ya Allah ka sa su yi wanda zai amfane mu ya Allah duk abin da za su yi cutar da mu ya Allah ka hana su aikata shi ya Allah Allah ka kame hannayen su daga aikata shi ya Allah muna roƙon ka ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ta'ala ka kare su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah da mu da su gaba da ya Allah kai ne mai tsaron mu ya Allah ka tsare mu gaba da ya Allah Allah ka kare mu daga sharri masu sharri ya Allah ka kare mu daga daga makirci masu makirci ya Allah Allah ka kare mu daga kaidin masu kaidi ya Allah Allah ka daukaka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka kara musulmi hadin kai ya Allah da tausaya ma juna da taimakon juna da girmama juna da ainihi son juna ya Allah Allah subhanahu wataala da abu mai kyau ka hada mu da shi ya Allah duk mara kyau Allah ka raba mu da shi ya Allah ka raba mu da zaman banza ya Allah Allah ka kawo mana aiki mai albarka ka kawo mana kasuwanci mai albarka Allah ka kawo mana abin yi mai albarka Allah ka sa mu dace da alkhairi alkhairin duniya da lahira Allah kai mu gidan aljanna ya Allah Allah ka tsare mu daga wata jahannama ya Allah Allah ka sa mu cika da imani sai a tsaye da sallah